نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا 25 ne ko ga watan Sha'ban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da 13 ga watan biyu shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin wadha'if ramadan malam yace ad-dhikru qutul arifina shi zikiri da muke gani zikirin Allah ambaton Allah karatun alqur'ani ko salatin annabi ko istighfari ko hailala ko hadin la haula wala quwwata illa billah ko subhanallahi wa bihamdi da sauransu Kotul arifina abinci ne na masana Allah. Wanda suka san Allah, suka san girman Allah, subhanahu wa ta'ala, suka san me yasa Allah ta'ala ya halicce su, to zikiri ambatan Allah yana ɗebe masu kewa, yana sa su manta da abincin rana, abincin saya, abincin dare. zikirin yake mai masu abinci saboda tsananin yadda suka kamu da sanin Allah subhanahu da san Allah sai su yi baski ba suna ta ambatan Allah subhanahu wataala kuma ambatan Allah ya tsaya masu matsayin kamar sun ci abincin su mance da yunwa su mance da kishirwa yukunihim ambatan Allah yana wadatar da su anil ta'am daga abinci masana Allah yake magana ba washarabi da kuma ainihin abin sha yana wadatar da su daga abin sha masana Allah saboda zikirin Allah subhanahu wataala ibada ce mai girma ba kowa yake rabauta da yin ta ba sai mai rabo akwai wanda yake zikiri ba ya gashiya ko ba haka ba ga mala'iku na Allah yace sabbihuna al-laila wan nahara la yafturun suna tasbihi dare da rana ba su gashiya to a cikin mutane ma akwai mutanen da suke ambatan Allah subhanahu wataala ba su gashiya da ambatan Allah kowane lokacin gazan su cikin zikiri suke cikin ambatan Allah suke kullum suna iya salati fiye da dubu daya kafa dubu suna iya tasbihi fiye da kafa dubu la ilaha illallah haka da inda gazan su suna yawan ambatan Allah subhanahu mutane ne waɗanda in aka gan sai a tuna Allah in an shagalta an rabkana da an gan sai a tuna Allah bayan Allah na kwarai ke mutanen da labarin su ma raye zukatan bayan Allah yake wanda matsayi da ke gare su a wurin Allah subhanahu wataala ki kokari ka cimma waɗannan mutane tafiya ce ta yi nisa to kai maza ka cika motar ka da essence ka yi zubin sabon tayoyi ka cimma irin waɗannan bayan Allah lamma ja'al mujtahiduna yayin da masu kokari suka ji yunwa shabi'u min ta'amil munaja sai suka koshi da abincin ganawa da Allah subhanahu wataala muna ganewa ko mana mai azumi ba ya ci ba ya sha amma saboda tsananin san Allah saboda tsananin ba da kokari wurin wannan ibada ta azumi sai ka ga ya koshi saboda ganawa da yake da Allah ita ganawa ta zama matsayin abinci gare shi ko ba haka ba daga mutum gashi bai ci bai sha ba kuma yana ta karatu ko da sahi bayan asuba ko bayan azhar ko bayan la'asar kaga yana ta zuba karatu kuma ka san shi karatun kai shi da yawa sai ka ji yunwa sai ka ji kishirwa sai bakinka ya bushe amma saboda tsananin ba da kokari wurin bauta ma Allah subhanahu wataala duk wani mutum sai ya mance da wannan gaba daya sai ka kan ka tsaya ma ne zaka je yunwa amma in dai kana karatun ba ka je yunwa ba da zaran ka tsaya kai shiru kawai sai ka cikin kana wani laƙumewa haka yana faɗawa amma yayin da kake karatun sai ka ji karatun shiga yake kuma kana jin daɗi saboda ibada kake da saboda haka ganawa da ubangiji Allah ta'ala yana tsaya maka matsayin cin abinci malam yace fa uffin tir tir da Allah wadai liman ba'a ladzatal munaja ga mutunan da ya sai da jin daɗin ganawa da Allah subhanahu wataala ma'ana saidawa na wani ana nufin musanyawa hurhurawa muna ganewa ko domin dama cinikayya hurhure ne yawwa ka ba da kaya a baka kudi hurhure aka yi na kaya da mi da kudi shi za ake ce mai albai to haka duk mutunan da ya zaɓi rayuwar duniya da kan rayuwar lahira tamkar mutunan da ya sayar da lahira shi ce da duniya shi Saraka ba daidai ba ne, mutum ya zaɓi rayuwar duniya a kan rayuwa ta lahira mai wadda take ka zaɓi rayuwar duniya ka haƙura da rayuwar lahira. Wadda ta duniyan nan ƙarewa take ta lahira kuma ita ce tsayayya. Ba ta ƙarewa ba ita, in aka shi an je kenan, in an fada hannun daɗi to shi kenan cikin daɗi yake ba ya ƙarewa an fada hannun wahala to kuma cikin wahala za a tsayawa dindindin ba ranar ƙarewa. da za ka tir da Allah wanda ya ga mutunan da ya sayar da jin daɗin ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala bi fadli lokumatin saboda loma ɗaya. Saboda abincin da za ka ci, au lokumatin ko kuma lokaimatin ko kuma lomomi, lokuma, lokuma loma. Ciki wani ne Hausa wani ne Larabci, ko ko dama Larabci ne da Hausa kawai. Laraba na cewa lokuma. mu ko mu ce loma to cikin wa gyara kalmar mu ko su ko ko kowa da nashi dama to larabci loma ita ke ce mu lukma da yawa kuma ce lukaimat shi yasa banke wasu laraba suna kiran shi da lukaimat sau da banke ya ga daidai girman loma yake ko ba haka ba ko banke suna ya tara akwai kato akwai karami to ga yan kanana nayi lomaci kawai sai daga ta kadawa wanda ma sai ka hada guda uku da tura su baki to laraba suna kiran shi da ligimat kasan laraba kafin gafin suke gafin abin nan gainun suke maida ta laraba galibin laraba ba sai wadan ka sai dai ga kamar yadda kai ma ba kai waɗin ƙa sai dai ƙa bahaushe ba ya waɗin sai ya koya ba ya waɗin ƙa don balarabe ba ya da ƙa sai dai ƙa lokacin za ka waɗin ƙa sai ka kumbura bakin ƙa ƙa kamar wata kaza na agwagwa na kuka ƙa ba cewa ƙa in ka ce ƙa ba ka waɗi wannan harafin ba ƙa da ka ce ƙa wa wa wa wa wa kamar kwaɗo na kuka Allah ya samu dace to saraka akwai harfan da ba mu yahudi su ma laraba akwai wanda ba su yahudi sai sun koya kuma laraba ne harfan su ne saboda sun bar su wa min amala yace daga cikin ightisaluhu wankan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bainal isha'in tsakanin isha'i guda biyu tsakanin magariba da isha'i magariba da isha'i ana so haɗe su salloli guda biyu da larabci sai a ce masu al-isha'ain isha'i guda biyu alali isha'i ya guda ce yawa to laraba suna da irin waɗannan abubuwa kaman duk lokacin da abubuwa guda biyu suka kusa da juna sai a ɗauki sunan guda a babe kamar Umar da Abubakar ana ce musu Umarani, Umar guda biyu, alali Umar ne da Abubakar. Amma sai a ce musu ni, Umarani Umar biyu saboda kusancinsu da juna kamar rana da wata in an tashi sai a ga mai sace alqamarani wata biyu alali wata ɗaya ne wata ne da rana kama sai hada sace mi qamaran Allah ya samu dace annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wanka tsakanin isha'i da magriba rawa ibn abi asim dan abu asim ya rawaito an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya kara mata yarda kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin jira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya kasance idza kana fi ramadana tace in a watan ramadana ne namu sai ya kwanta ya bacci wa kama kuma ya tashi haka yake ma'ana bayan isha'i sai ya kwanta can cikin dare kuma ya tashi ya ibada fa idza dakhala al-ashru idan goma na karshe suka shigo shaddal mi'zara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daure wato madarmin kayan shi ma'ana ya tsuke zariye shi washtaraba an-nisa kuma sai ya kaurace ma mata واغتسل بين العشاءين سي وانكا تكاني عشاء guda biyu يعني المغرب والعشاء yana nufin tsakanin magriba da isha'i sai wanka muna fahimta warwa na ali radiyallahu ta'ala anhu kuma an rawaito daga sayyidina ali Allah ya kara masa yarda annahu sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kana yaghtasilu bayna al-isha'ain ya kasance yana yin wanka tsakanin isha'i guda biyu ana tsakanin magriba da isha'i kulla lailatin kowane dare yani yana nufi min al-ashr al-awakhir daga goma na karshen watan ramadan wa fi isnadihi ba a cikin isnadin shi akwai rauni mana isnadin wannan hadisin aka karbo daga sayyidina ali isnadin shi yana da rauni cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana wanka tsakanin magariba da isha'i abin da ake ce mai isnadi shine abin da zaka ji malamai hadisi na cewa haddathana wani haddathana wani haddathana wani haddathana wani haddathana wani sai a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko qala annabi sallallahu alaihi wasallam ko anna rasulullahi bayan da an kala haddathana haddathana wannan magana ta haddathana ita ake ce isnad mana dangana magana zuwa ga wanda ya gaya maka silsilatul rijal al-mursilat ila al-makki salsala sarka sarka ta wanda ya gaya ma wanda ya gaya mashi wanda ya gaya mashi a zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake ce mai isnadi isnadi kuma mu kada ya ka bashi cikin al'ummomi na annaba mu kada muke da isnadi mu kada ne maganar da za ta je zuwa ga wani har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai an danganta ta sai ka faduwa ya gaya maka haka nan kawai baka cewa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam saboda haka fadin isnadi danganan magana addini ne kamar yana ɗaya daga cikin magabata ce al isnadu min addini walau lal isnadu laqala man sha'a ma sha'a isnadi addini ne in ba dan isnadi ba da duk wanda ya ga dama ya faɗa abin da yake so ya gai sai ka ce kawai annabi ya ce sai ce gaskiya ne to isnadi sai ya tare ka in ka ce annabi sai ce a ina a ina ya gai ga ya mana ga littattafa addinin musulunci ne a cikin wani littafi ko kuma ga ya mana sarkan hadisin da kace annabi ya ce wa ya gaya maka shi wa ya gaya maka shi ma wa ya gaya mashi waruya kuma rawaito an huzaifa radiyallahu anhu daga Huzaifa Allah ya ƙara masa yarda annahu qama ma annabi sallallahu alaihi wa sallama lailatan lalle ya tsayi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani dare ya Ramadan a cikin watan Ramadan faghtasala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanka wa baqiya fadla kuma sai sauran ruwa suka rage na wanka din ana bayan ya kare ya raga ruwa faghtasala biha Huzaifatu sai Huzaifa ya je ya yi da wanka da waɗannan ruwan. Rawahu ibn Abi Asim dan Abu Asim ne ya rawaito wannan hadisi. Qala ibn Jarir Ibn Jarir yace kanu yastahibbuna mutanen da sun kasance suna son domin shi yana cikin mutanen da domin ya rasu shekara ta ɗari uku da goma bayan manzo Allah kaga yana cikin mutanen da rasuwar shi kenan haihuwar shi kuma kaga ɗari biyu da wani abu aka yi shi ibn jarir yana da littafin tafsiri babba mai kwara-kwara har guda ishirin tafsirin ƙur'ani tun daga fatiha min aljinnati wan nas kuma yana littafin tarihi tarihin duniya gaba ɗayanta tun daga farkon duniya har zuwa zamanin shi tun daga farkon duniya tarihul umami wal muluki sunan shi tarihin sarakunan duniya da kuma al'ummomin duniya al'ummomi daban-daban da aka yi na annaba da ma da ba na annaba ba da sarakuna alsalimai da sarakuna masu adalci da sarakuna masu tsoron Allah da sarakuna masu kama karya duk cikin wannan littafin shi ma yana da yawa wajen guda talatin ne ya ce to magabata sun kasance suna so an yafta silu su yi wanka kulla lailatin min layalil ashril awakhir a cikin kowane dare daga cikin dararen goma na ƙarshen watan ramadan wa minhum daga cikin su man kana yaghtasilu akwai wanda ya kasance yana yin wanka wa ya tatayyab kuma ya sa turare kowane dare mana waɗannan dararen yana raya su da ainihi yin ado da kwalliya domin ya gana da Allah ya sa turare yana kamshi fil layalin lati takunu arja li lailatul qadri a cikin darare waɗanda ake tsammanin lailatul qadri za ta kasancewa a ciki kamar 21 nan daren na 21 sai mana kamar ranar da ake fara kiyamul layl ko kuma rana ta biyu yana daga cikin ranakun da ake so da rana ta uku da rana ta biyar da rana ta bakwai da rana ta tara waɗannan dararen magabata kwalliya suke yi su yi wanka su sa turare su sa sabon kaya domin lalatar kadiri ta tarda su a cikin kyakkyawan kamanni don aiki da badan Allah ta'ala ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjid ya ku diyan annabi adam ku rike kwalliyarku a wurin kowane masallaci da lokacin da za ka gana da Allah ka gana da Allah da kyakkyawan kamanni don ka gana da Allah da kamannin da ba su da kyawa da kamannin da ba ka san wani babban mutum ɗan adam ne irin gaba matsayi ne kawai ya hika amma ba ka yarda ka gana da shi muna ganewa ko muna da irin wannan son zuciya za ka ga in za mu ɗaura aure ma sai mun cakire ko haka ba musamman daura wurin ya shafe mu to ba mu yarda mu shi da datti da kayan mu na aiki kayan mu masu dauda sai mun sa kaya masu kyau masu haske sannan mu yaurin wannan daurin auren saboda ga mu za da mutane kala kala amma masallaci sai mu je ba nan wani juwa ma daga wurin aikin shi da komi da datti ga jikin shi dattin ba wai najasa bane amma datti ne da ba ya san ya gana da manya da shi akwai wani babba kama Allah Allahu akbar ma ka ce Allah ya fi kowa girma amma sai ka gane ko dan ka gaba ka gane shi ne sai za ka kima yadda ka ga dama ba ka gane shi shi yana ganin ka ya san da wani irin kamanni kake ganawa da shi wa ruya an Anas an rawaito daga Anas annahu kana إذا كان ليلة أربع وعشرين أنس بن مالك صحابي ne daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan matashi dan yaro dan karami da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai wuce shekara 20 a duniya an kawo shi na dan shekara 10 gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanna gidan manzo Allah shekara 10 kuma ya rayu har shekara ɗari da wani abu bayan manzo Allah ko ɗari babu kaɗan ya rayu ya samu kuɗi da yawa sau da manzo Allah ya mai addu'a manzo Allah ya ce Allah ka ba shi kuɗi da yawa Allah ka ba shi ɗiya da yawa Allah ya ba shi da yawa sai da yi wajen ɗa ɗari da wani abu kuma ya samu kuɗi da yawa da kuɗi ga su dama me ya kamata a yi sai a tara ɗaya a yi ta ba su abinci ta shagali kullum a ta cin rago kawai tun daga kuɗi an samu To Anas dan Malik ya kasance idan dare 24 na yi dai watan Ramadan ya kasance ya tasala sai wanka wa tatayyaba kuma ya fesa turare. Wa labisa hullatan wa izaran wa ridaan kuma sai ya sanya hulla. Hulla shine riga da wando. Wa izaran kuma wani lokaci ya sa izari shine ya daura zane. waridan ya yaba mayafi yadda mutanen da suke ko ba haka ba mutanen da haka suke mutanen da sun rayu kuma duk kakanninmu da iyayenmu duk sun rayu irin wannan rayuwa da zane can shekarun baya na za ka ganin kayan ina ma kudin suke shi yasa kayan ma babu su amma yanzu da Allah ya kawo kudi duniya kaya ga sanan ko ina sai in ba ka sogo a mutanen da ba kuɗi shi yasa sai Allah ya boye kayan da in sun bayyana yani za a yi ba mutanen da sai ga mutum zani ne ke gare shi kawai sai ya ɗaura zanen ya ɗaura zanen sai sarkaho shi nan ga waya ɗaura shi ne rigar shi shi ne wandon shi wani yana da kwara da yake gare shi wani biyu wani uku wani kwara ɗaya ne in ya dauda boye cikin dare ya wanke shi ya ta kunkune wani gefe sai ya bushe ya maza ya zo ya sa ya daura babu sai shi kadai in ya zo mutuwa mutum dai ta zulumi ya rasa ina za ya samu wani kuma ya tsuwa ya gaji da ana wanke shi kadai yake sawa a zan da shi a yi aiki da shi to anas dan malika yakan sa riga da wando sabi masu haske ko kuma ya sa zane ya yaba ainihin mayafi kamar yadda har yanzu al'ada ce ta wasu larabawa cikin larabawa kamar ƙasar yaman da ƙasar oman za ka gansu da sannuwa sai mutum ya sa dogon riga jallabiya wannan hura can ƙasa zane ne ba wando ba ne ko ga mutum ya ɗaura zane ya kawo kwat ya aza ko shemis ya yi tankiyo da ita zane ne kuma shi ne zai baka sallah limamin ka ne. Hukun dai da ta sai ga limam. Sai ka daga ganka bisa mambari zai ga liman bisa mambari da sani. Ina muku hudu ba. Matanmu da suka je suna gana da zai su ta masa dariya. Wanda su da ma matan laraba ba zane suke daura. Su da ma zumba dai da riga ce kawai. ba su da zane. To shi yasa doguwar riga ta mata zane da kuma mayayi na maza, da haka ake. Wai za asbaha akwai radda wani kamar mutanen Somali da mutanen Djibouti da mutanen Eritrea da Ethiopia ma duka, duk zannuwa suke sawa. Mai zama da su ɗaki guda muke kwana. ba mutum kaga zannuwan tsada magani su yi wando tsada mutum ya tsaya na ɗaura zani kallon shi kamar mace kwarar da wani limamin cikin nan masu jami'a ana sallar ko a zuwar ce na wance ko lasar zanen shi ya kunci kuma ruwan shi ba bai wani nadaman nan gaba bari ya bar sa ba haka suke kawai mutane bakin su ya koce aka yi ta inna lillahi ana sallah wannan ji ma sallah yi kawai za ka ga irin da lasar din nan lokacin da ake dan hutawa ko a zo bakin jami'a ko mutane su dan shiga gari su za ka gansu kawai da da wanda da abin nan zannuwan su kawai kawai kowa ya sa sabon zane kawai an yi to ana yawo cikin abin ne ya sha musu kai wai za su baha idan gari ya waye mana cikin dare lokacin ibada yake sa waɗannan kaya nashi masu kyau bai za su ba idan gari ya waye tsawahu ma sai ya nade su ya nada kayan nashi falam yalbasu ma shine ba zai ƙara sa sa wannan kayan ba ila mitliha har sai irin wannan ranar ta kasance min kabilin daga shekara ta baki ya yi su kawai kaya ne na musamman saboda irin wannan rana saboda ganawa da Allah a cikin dararen da ake watan a samu lailatul qadr a ciki aji kun ji yadda magabata suke girmama wannan rana saboda haka mu kiyaye da mu zanki zuwa da da kayan kwana wannan wurin yawa mu kiyaye duk waɗannan darare suka zo mu zanki cin ado da kwalliya Eh, ba wai dole sai ka sha wani mai a ka dai sa kaya masu kyau Eh, saboda ka nuna ma Allah subhanahu wataala kana ganin girma wannan rani wa qala hammad ibn salama hammad dan salama yace kana thabitun wa hamidun ko wa humaidun da sabitu da humaid sun kasance yalbasani ahsana thiyabihima suna sanya mafi kyawun kayansu. Shi wannan sabita ɗin, almajirin Sanas ɗan Maliki. Yana cikin manya-manya almajiran Anas ɗan Maliki. Da kuma cikin kunne ya girma kaka, ana cewa yana daga cikin mutanen da suke kwance a madarin ba. Shi wannan sabita ɗin. yana cikin mutanen da cikin tarihin kaje kana karanta mutanen wali yadda ke nan kwanci cikin ruwa to akwai shi amma kuma shi balarabe ne kuma abinda littattafai suka nuna kabarin shi yana iraq to amma nan kuma cikin tarihi zaka ji hada shi nan wurin tana yiwa dan baiwa ne yana can kuma yana yi wa ya taqayyaba ne bawan Allah ne waliyin Allah ne na gaske wa yalbasani ahsana thiyabai ma yatatayyibani kuma sai su sami sa kayan su mafi kyau sa'annan kuma sai su yi sai sa turare wa yutayyibani almasjida sa'annan kuma su ainihin sanya mata masallaci turare masallaci ma sa mai turare suke bin nubuh da yayyafa turare da na ruwan da ake yayyafawa waddukna da kuma turaren hayaki masallatanmu ba mai masu adalci masallaci ba sai na juma masallaci karami ma da muke sallah a zawar da la'asar cikin shi ya kamata a zan kisa mai turare kuma a zan kisa turare kayan mutane su zo saboda hayaki yana cuta mutane kaga wani lokaci sai mutane zo suna sallah sai a ta kawo turare kaji ana ta tari limamin na kuma ya kasa nutsuwa a shaƙe shi to kayan ladan ma ya kira sallah da minti sha biyar ko ishirin sai a sa turare lokacin hayaki da ya yi ta amma kamshi yana nan haka ake ma masallaci kamar yadda za ka kama ɗakin ka sa ma ɗakin ka turare ɗakin Allah ma haka ya kamata ka mishi bai kamata ban ɗakin Allah ka zo ka yana bashi ko yana karni ba saboda dauɗa saboda an bar shi ya yi kazamta shara duka ta nan bai kamata ba karaka masallaci sa mai turare ake ko karami ne billailatin lati turja fiya lailatul qadr a cikin daren da ake tunanin a samu lailatul qadr a ciki wa yustahabbu fil layali allati turja fiya lailatul qadr to ana so a cikin darare waɗanda ake fatan a samu lailatul qadr a ciki at-tanazzufu ana son yin tsafta a cikin wannan daren kamar 21, 23, 25, 27, 29. Waɗannan dararen ana son yin tsafta in za ka masallaci, ko in za ka ibada ka cikin gida ba ita za ka yi mutu kai tsafta, ka sa rigarka mai kyau. Wata bayu kuma ana son ka hesa makanka turare, ko in ba ka da hesa ka shafa makanka turare. Wata zayyinu, bil gusle, sa'an kuma ana son yin ado da kwalliya da yin wanka. mana ka watsa wanka in zaka masallaci kai wanka mai kyau yawa ka samu sabuni mai kyau kai wanka da shi duk ka wanke wata dauda da ke cikin ka kai masallaci wa da kuma sanya turare wal libasul hasan sa'annan kuma ana son mutum ya sanya kayan shi masu kyau ba sai sabi ba masu da kyau كما شرع ذلك كما ينتهك شرعا تونم في الجمع أتكين صلوا للجمعة juma'a sati-sati ce mutanen da suna ganin girman juma'a juma'a da da waya ka gabatin da kaya tsohi masu dauda mutanen da ba a yi har wankin juma'a ake yi da amma yanzu da an bari wani ma yawon ce da juma'a wani ma sai ya game da kai na zaka ka ce masallaci ce yau yau kam shi wallahi ya mamance harkar gaban shi kawai za ta yi ana yi ran juma'a an kai yanzu ko za a yi shekara ko ba ba iri shekara ba wani ya gani wajen sahaba ya gana ya ce layi ake ta jera motoci wajen sahaba ran juma'a ita na daga duka motoci na ko wani taruwa ce shi kenan da harka gaban shi za ya tafiya sai ya ja na kwara kiran sallah shi ma sai ne tun da bai sa sai ne ba a tsawon jiyan ka gani kaga wannan ai bai shirin juma'a ba. daga nan za a yi wucewa to ba a san haka so ake juma'a a yi mata wato shiri na musamman a yi mata tanadi keɓantacce a yi mata wanki mutanen da saboda ba su kai da isasshin kayan saboda girmama ranar juma'a za ka rana musu ana ta wanki kana da kayan da za ka samu sai kayi wanki ka zo da ka shanya su wankin juma'a ne saboda ganin darajar wannan ranar mu kuma yanzu duka ba dai mun rezo da rezon mu ya saki ya sabka kuma ga ga ga rezo rezo nan da antuka da marada amma na mu yaki tashi kuma ana ta mu da ga masallacin na ana ta mu ya kamata rezo mai tashi masallacin juma'a nan garin nauki yau biyu aka buda guda biyu aka buda wanda ba aka sani kenan ba mamaki an buda wani amma kuma rezon mu na addini kawai sai sauka yake ta ya kamata mu gyara rewa mutanen da masallaci guda ke akwai garin nan amma babu wani wanda za a yi mancewa sau da yadda aka dauki abin da mahimmanci su wal'ayat kuma kamar yadda cikin sallolin idima ranakun ida ana son mutum ya sa kaya sabi ko kuma kaya masu kyau to haka ita ma wannan dara ake so mutum ya sa kaya masu kyau larabawa a yanzu ba da aka ce ma wannan daren musamman daren 27 sabon kayan ma mutane ke da wani ma shi ya dauka idi ce kawai magan 27 bai da take dinkewa a cikin kawa akwai masu tasowa daga dubai daga kuwait daga qatar daga ina ne kawai saboda wannan daren washe gari kuma sai su koma wasu gida an yi sallah an gari ta haka ake so mu ma ya kamata irin yanayinmu da irin gwargwadon wadatarmu mu ma mu zankin bakin gwargwadonmu eh wa kadhalika yushra'u akhdhu zinati bi thiyab haka nan ake son mutum ya rike ci ado da kaya masu kyau fi sayri salawat cikin duk salloli ma gaba daya azhar la'asar magriba isha'i yawa ko aiki kake yi mene zai ne kai moto mota kake gyara ko moto ko na aiki kake wanda ke bata ba kaya ko sujar kake yi ya kamata in za ka zo da kayanka masu kyau sai ka rata su ba ruwanka sai ka sauka daga aiki sai ka yi wanka ka sa sai ka sa nan ka ce ne rayuwar jiya kamata ya yi duk sallah kakka gashi girmama Allah ne kake girmama ibadar da Allah ce yanzu yadda kaya ka sa masu kyau ka je masallaci ka dawo ka cire wani aiki ne ya kai wahala aikin da kake ko ya kai ka cire kayanka kuma ka sa wasu la'asar in ta yi duka sallah na wace za ka yi wurin azawar da la'asar ce magariba bayan ta za ka yi wurin kayan magariba ka tafi ka gida to duk salloli ma ana son in za a yi su mutum ya gana da Allah cikin kyakkyawan kabaki ganawa kake da Allah ba yawwa kama qala ta'ala kama yadda Allah ta'ala ya ce khudhu zinatakum inda kulli masjidin ku rike kwalliyar a wurin kowane masallaci وقال ابن عمر Abdullahi da Umar ya ce Allahu haqqu an yutazayyana lahu Allah shi ya fi cancanta a yi mashi kwalliya wa ruya anhu marfu'an kuma an rawaito daga gare shi marfu'i wala yakmulu at-tazayyun adh-dhahir amma mu sani cewa ado bayyananne bai cika illa bi tazyinil batin sai idan mutum ya gyara ya kawata cikin shi Bana da yadda aka ce ka yi kwalliya ka jikinka ya kyau ko abin da ya mahimmanci shine ka gyara zuciyarka domin dan kana da kyau ga abin nan kayanka masu kyau ne amma zuciyarka ba ta da kyau to aikin banza ne domin Allah ta'ala yana kallon zuciya ne ita ce mutum in ta gyara mutum ya gyara in ta bace mutum ya bace duk wanda ba da zuciya mai kyau to fatacce ne ko mun kyawun shi ko mun tsafta shi to da wanin tsafta ka gyara abin nan ko gidanka amma cikin gidanka kace kace ki kaga ko gidan mutum tas in ka shiga sai ka ga duk ga yana abun baki ba ka ya kallo sai ka hito ko ga mutum tsatsatsat ga ya da mota duk ka nika cikin mota ga duk shara ce da kasa kuma cike ke zannawa duk anan da ya shiga sai ya bata to haka zuciya gyara ta ake a sa mata san Allah da san manzan Allah da san addinin musulunci da san alkur'ani mai girma a sanya mata sanin girma Allah da annabi da girmama su da yin ladabi gare su a sanya mata san bayan Allah da kwarai waɗanda suke san Allah da annabi da haka ake gyara zuciya duk wata shara da ke cikin zuciyarka ka hidda ta duk wata dauda ka wanke mu zuciyarka ita wata hasada wata kyashi wata kyashi bakin ciki keta duk kai waje da su to a lokacin nan ne kwalle ka take da kyawu amma in ba ka da haka so kai kazami ne wurin Allah yasa Allah ya ce inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah ta'ala yana son mutane masu kokarin yin tsaki masu kokarin yin tsafta tsafta guda biyu ta zuciya da kuma ta jiki Allah ya ba mu su duka Amin.
bil inabati ana gyara zuciya ne da koma da mai da al'amari zuwa ga Allah wattawati sa'annan kuma ana gyara zuciya ne da tuba wa tathiruhu min adnasi dhunubi kuma da tsarkake zuciya daga kazamta ta zunubai wa awdariya da kuma cututtukan zunubai fa inna zinata zahiri domin kwalliyar da ta bayyana ma kharabil batin tare da rushewar zuciya la tughni shay'an basu da amfanin komai saboda ka da lokacin da kake kokarin gyara zahirinka to kai kokari ka gyara ni mawaki na cewa ya khadiman aljismi kam tashqa bi khidmati kai mai ma jiki wahala kana shan wahala game da jikinka ka bar zuciyarka ta lalace amma ka zo kana gyara ni kana gyaran jikinka ai an yi ba ai ba kenan أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان كي a wurin Allah mutum ne cikakke da zuciya saboda kana da zuciya mai kyau ga da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba rubba ash'ath aghbara dhit timrayn madfu'in bil abwab law aqsama ala Allah la abarrahu so da zaka mutum ga in ba da kamanni mai kyau sau da baya da halin yin kamannin mai sabulin da za a yi wanka ma da shi a kaka da shi kayan da za a yi sawa din da ya je magana sai a kyale shi da gidan da ya kwankwasa ga sai ga an kore shi amma da zai ce ma Allah a ba wani abu sai an bashi shi bai sai yana da wannan darajar don ba gaya mashi haka yi amma da zai cewa yau sai Allah ya ba wani kaza to sai an bada Allah ba zai kunyata shi ba kuma kaga baya da amma saboda zuciyar shi mai kyau ce shi yasa yake da kusanci ga Allah subhanahu wataala to in kana son ka samu kusanci ga Allah subhanahu wataala ka gyara zuciyarka ba kuma cewa kai ka zama kaza biyu Allah bai son ka zamta amma dai ka ba zuciyarka muhimmanci sosai sa'annan ka ba jikinka idal mar'u wani mutum yana cewa idan mutum lam yalbas thiyaban min at-tuqa bai sanya kaya na jin tsoron Allah ba ma'ana bai gyara zuciyar shi ba taqallaba uryanan zai ta jujjuyawa tarara sintir wa in kana kasiyan ko da ya kasance yana sanye da kaya mana ko ka sa kaya ga jikinka in dai ba ka tsoron Allah to tsirara kake Allah ya kiyaye abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya sa mu dace na'am Mm.
da kaji da zabi da abaru ya ce to yana kula da su a- yana kiwo su a cikin gida to sai amma su um, abaru suna tashi suna suna shiga gari suna suna kiwo su dawo ya ce ya nisha nan nasu ya ne shi a nan ba ba komai. yana kiran tantabaru suna tashi suna da sauran agwagi da zabiya da kaji amma su tantabaru suna tashi su ta nema abinci waya ne abin yake ya yake a nan suka ci domin su ba a tsare su wannan hitar da suke shine walwala gari su shine nishadin su in ka kulle su cikin abin nan komi ka ba su kamar kafin da ta masa rayuwarsu zara kada abin da suka je suka ci na mutane halin suka ci dan ba wata banna za su ma mutane ba yawwa ko kowa ya rihe abincin shi suka dara gidajen mutane ba su samu ba ba za su rasa inda za su samu abinci ba to kenan babu wani laifi amma akwai a kaga akwai a da tinkiya da rago waɗannan su ne ake rikewa kuma dama su rike sake ba yawon banza suke da yawa ba su ne in suka je suka ciwo kayan mutane to kai ka ci musu amma da nan bayan Allah tsuntsaye ba su da rai na'am
ya ce malam domin addu'a cikin sallah ko wajen sallah muna daga hannuwa hannaye kuma an ƙara muna shafa fuskoki shin waya ya in Wurin addu'a?
eh wajen addu'a a cikin sallah da kuma wajen sallah ya ce dan ana daga hannu kuma ana ana shawarar shafa addu'a wa cikin sallah da wajen sallah ana daga hannuwa ana daga hannu. ya halitta wurin sallah a wurin addu'a ko cikin sallah ko wace sallah ba ka yi addu'a daga hannuwa ta wurin shafawa ma akwai hadisai da suka zo masu rauni ne da su ne malamai suke aiki suna shafawa sakamakon mutum ya shafa ba laifi ba ne na'am
to wannan wanda ya arwalla bai yi bismillah ba a lokacin da zai zai farawa shin wai a ce ba- mutum bai da arwallan na ya ya inganta
mutumin da yaro wallahi bai ce bismillah ba a bayan ya wara ya tuna sai ya ce bismillah ya ci gaba in kuma sai da ya kare sai ya ce bismillah in kuma ma bai tuna ba gaba daya shike na alwallar shi ta yi bai da laifi ko guda alwallar shi daidai take na'am yace mala ya ingancin wai sallah asham raka a sha hudu ko sha ɗaya sallama guda
ya halitta wai abin da yana tambaya halaccin sallah a shan raka a sha ɗaya ko sha uku ba tare da ba tare da an sallabe ba sai ka ta ƙarshe ya halitta idan mutanen da kake masalla sun san abin ana yi sun san mahimmancin abin kuma masana ne duk kusan kowa ya sani kuma haka ba akwai akwai wahalarwa a ciki da ce an ware sallah ba a huta yanzu mai jin hitsari ya zai mutum na jin hitsari ka san da waya ne a ce rak- raka sha ɗaya ko sha uku ba a tsaya ba sai dai a zanna a tashi a yi sujada a tashi a yi sujada a tashi a yi su- ba a zanna ba ka san wasu an kuntata musu kuma wani yana amfani sallama ɗaya ɗin nan haka yana ɗan tsaya ya huta saboda jikin mutane shi yasa manzo Allah ya ce don nema mutane sallah ya saukaka to kuma kaga duk wanda zai yi wannan sallah sai ka samu shayi shayi za zai yi karantawa kaga shayi goma sha nawa kenan sha sha daya banda shafa'i da wuce in kuma da in kuma sha daya din aka yi kaga shayi tara za a karanta ko shayi takwas amma in almajirai da kake ba ko malamai yan uwanka kun yi wani taro aka yi katari ga shaune shi kenan sai ka ji sun ya da cikin su dama kowa ya karanta kuma kowa wani lokaci yana yi gidan shi ko wani abu amma mutane da ba san hawa ba san sauka ba saboda Allah ka san ai ka kore mutane ko wani ba ya dawo ya ga mutum ya wuce ma yana hararar masallaci saboda haka a yi ma mutane abinda suka saba tunda shi ma daidai ne a yi raka a biya sallami a yi raka a biya sallami a yi raka a biya sallami ya yi awa cikin walwala da jin daɗi da farin ciki amma an kai haka zai gaga daidai kai amma saboda mutane ba san wannan daidan ba ko ba da haka za a koya musu ba sai ya ta gaya musu ya ta gaya musu kansu ya ɗauka an yi so sai a musu maka kare sallah daga wani na na na na leƙen liman kalan bako ne kaga wannan cewa Allah sai na mai magana da aka yi Allah ya samu da shi a kira sallah biyu ko da uku dole sai ya gaya ma matar shi ko matar shi to nan tambaya ya mama ta bukatun wani kana zanne da mutum ai bai kamata ba kana zanne da matarka kuma za ka kara aure ba ta sani ba sai in ta ga amarya mana ba ka san darajar ta baki ba ka san kimanta hakkinta ne ka gaya mata ka gaya mata cikin lalama ka gaya mata cikin yanayi mai daɗi ka gaya mata haƙƙin da ka gaya mata amma kawai sai dai ta yi saboda tsoron kattata da hankalinta ko saboda tsoron wani abu da wani katta bata a wurin kuma ka gaya mata kawai haƙƙi ne nasu domin gara ka gaya mata da sai ta gani gani in ta gani tana iya suma an gaya mata kayan a yawon ta ta da hankali na ta gani har an gama ga ta an kawo da wane yi sauki kenan gara a gaya mata in mai haƙuri ce ta yi haƙuri ta rungu kadara kuma haƙuri ce ta yi ta goren da za ta yi ta yi kayan dai lokacin ta saba a shi kenan ba amma bai kamata ba a ce ba daidai ba ne na'am wacce malam mutumin da ya je magewa fitsari wai akwai adadi na na zuba ruwa da addini ya yanke yanke.
wai mutumin da ya je wurin bawali magewaya wurin wankewa ko wani adadi da aka ce sai an wanke bawal abin nan gaban da shi babu wani adadi abin da ake so ka wanke da kyau ka wanke ka tabbatar da cewa ka wanke bawalin kuma bawalin ya tsaya ya kare su ba ka tabbatar da haka na'am da ce malam wai wanda ya wa mata limanci idan ya zo sallame wai sai ya juya wai da hagu da dama ni zai hana mutanen da yake ma mata limanci wani ya zo sallama sai ya yi dama da hagorin waiwaye dole sai ya yi mana sunna ce to kallon su ne za kai maza ma da kake ma sallah kallon su kake wurin sallama ko dan dai su suna mata ne kada ka dole ka damanta kuma ka hagunta dole ka yaga assalamu alaikum assalamu alaikum ai ba haka kake da su kamar maza ba nesa kake da su ko ba haka ba kana nesa da su matakar dai ba iyalin ka bane mata ne aka tara kamar sallah kai limamin mata ne ai ba ai zama za su yi kamar abokan ka ba in ka zo ba kallon za ka kashe su daidai ka daidai da ke gyara ta mu suna nesa da kai kuma ka ce masa a daidaita sau to ka ba su baya a daidaita sau istau a daidaita ku gyara ka gyara ko ka ce wata cikin su wadda take ta yi su ilimi ta dan daidaita musu ko waɗanda suka yi sauran matan ilimi su daidaita musu sau in sun gane su gaya masu ce mala an daidaita ko kuma ka yi duhun ka kame daga wani ba haka ake yi ba haka sallama ma nesa da su kake misali su suna nan kai kana ci kagan kaya ka ka gare su ba gan su ba kuma sallama ai ba haka ake ko damantawa ake haka assalamu alaikum assalamu alaikum shikenan Allah ya sa mu dace wani yake tambaya wai ko ya halitta yayi wanka yayi sallah da wankan janaban da ya bai arwala ba to malamai sun yi bayani cewa a idan mutum yayi wanka cikakke na janaba to ya halitta yayi wanka ya arwala da yayi sallah da shi ko da bai arwala amma dai abin da ya dacewa shine ka yi arwala in baka yi cike baka yi daban maimakon kuma ka yi daban ka yi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke fara yin arwallah sannan ya wankan janaban karshe wanke kafafuwa shi ke ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم akwai sallah alqunut gobe da zai ko gobe kare nawa kare goma na sai a nan teburi a teburi bagalam teburin yan rahama ana gayyata kowa da kowa ana gayyata duk wanda Allah ya ba iko addu'o'i ne za a magari da ƙasa gaba daya Allah ya kawo mana zaman lafiya waɗannan gobarori da suke ta tashi wuri-wuri su ma Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen su saboda ana gayyata duk wanda Allah ya ba iko اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.